والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله bayan haka yan uwa muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya wanda bi tare da shi da amince wasu mu tashi haɗuwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja ga mu gobe alkiyama ba hujja a kanmu ba na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا
Allah madaukakin sarki ya faɗa yana mai umartan halittar shi da tsoron shi wato shi ne kaɗai tashi da bauta shi kaɗai baya da abokin tarayya yana faɗakar da halittar shi a bisa sukar ƙudura tashi wanda ya halice su don ita ya halice su daga rai ɗaya shi ne ran adam alaihi salam to shi ne sai Allah ke cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku ta hanyar tsare dokokin shi umarni da hali allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halice ku daga rai daya shine ran adam alaihi salam wa khalaqa minha zawjaha sannan ya halice matar shi hawwa aminci Allah ya tabbata gare su ya halice ta daga jikin hakarkarin shi daya daga cikin kashin hakarkarin shi kamar yadda hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbata manzo Allah yake cewa innal mar'ata khuliqat min ghayrin wa inna a'waja ma fi dhal'i a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu koko wa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha iwajud manzo Allah ya faɗa cewa innal mar'ata khuliqat min ghayrin ita mace an halice ta da kashin hakarkari wa inna a'waja ma fi dal'i a'lahu hakarkarin da yafi karkacewa shine na sama fa in dhahabta tuqimuhu idan ka ce sai kai kokarin ka miƙe wannan kashin hakarkarin ya miƙe kasartahu kar ya shi zafi amma wa in istamta'ta biha idan za ka ji daɗi da ita ka zauna tare da ita zama na ibada istamta ta biha wa fiha iwajun ka zauna da ita zama na addini ka ji daɗi da ita akwai kasata tare da ita abinda hakan ke nunawa cewa bayan da za a yi mace ta zane maka daidai ɗari bisa ɗari shi yasa manzo Allah ke cewa la yafaruku mu'minun mu'mina kada mutum mu'mini yake mu'mina idan a cikin ɗabi'unta akwai ɗabi'un da bai yi maka ba to za ka samu akwai wasu ɗabi'u sun yi maka amma ka samu mace a ce a'a ta cika ma'aunai na kamala duka ba za ka samu ba to sai Allah ke labarta mana asalin halittar ɗan adam lura da hakan ya zai mai wajibi bin tsoron shi ya halice mu daga rai sai shi ne ran adam alaihi salam wanda ya ci rikashin haƙarƙari nashi ya halicci matar shi hawa to shi yasa ta karshen suratul hashr Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin ya ku mutane ku ji tsoron Allah ko ko ya ku wa'anda suka yi imani ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wata rai ta duba ta ga me ta gabatar saboda gobe almuhim ba abin da ka tara a duniya ba ba abin da ka mallaka ba me ka gabatar abin da zai zame maka zahira abin da zai zame maka ajiya da tattali har kullum abin da ake bukata mutum ya zama ya auna kenan wurin wanda za ka samu mafi yawanci hidimar mu yanzu hidima ce ta abinci kuma hidima ce ta yi wa kai bahaushe na cewa shi da kai ba kwazo ba saboda in mutum ya yi fushi ya ce ba zai shida ba ya zai mun fahimta to amma sai mutum ya duba ya ga a rayuwar shi wani gudunmawa ke ba wa addinin musulunci mutum idan ɗan kasuwa ne sai ya ga a duk sati abin da zai samu na riba a duk wata abin da zai samu na riba menene zai ware domin ciyarwa karkashin karantarwa ta addinin musulunci idan mutum albashi yake da akwai sai ya ga a cikin albashin shi a duk wata menene rabon fi sabilillah karka yi la'akari da karancin abin da kake samu dubi falala na Allah madaukakin sarki da ya alƙawarta zai bayar ga wanda ya bada don shi don wani abin da zai gaya maka in kace a a albashin shi me zai ɗauka ya ajiye domin ya yi tattalin gobe alkiyama zai ce albashin duka na wani shi ma ba ke shi ba zai ka alawus ake baka na naira dubu talatin a wata yanzu ko a dubu talatin idan ka ce da naira dubu ɗaya ka ce dubu ɗaya nan ka ba wa allah madaukakin sarki ita sai ya zama tawaya a cin abin da za ka ci abin da dubu ashirin da tara bai yi maka ba to ba na tsammanin talatin zai maka shi to sai dai inda za ka juru ware dubu ɗaya duk wata a albashinka misali ga wanda ke da albashin ko allowance na dubu talatin ka ware dubu ɗaya ka ce wannan ka ware shi fi sabilillah za ka sanya naira dubu inda Allah madaukakin sarki umarni wallahi wannan za ka ga abin da sakamakon dubu ɗaya ɗaya ɗin zai haifar duk abin da za ka cikar na kasuwanci a dukiyarka misali ka ɗauka cewa duk ƙarshen wata ka yi ƙoƙari abin da ka samu a dukiyarka na kasuwa za ka ware naira dubu ɗaya ko dubu biyu wannan za ka bayar da shi don Allah wa ma an faktun min shay'in fa huwa yusbihu abin da ka bayar na abu ka ciyar da shi na alkhairi abu ka ciyar don Allah Allah madaukakin sarki yana mai da maka shi to shi ne sai manzo Allah ke magana cewa Allah madaukakin sarki ya keɓe muminai da sadaka cewa ta sadaka rajulun bi dinarin min dirhamihi wa bi sa'in min borihi wa sa'i tamrin mutum zai ware cikin dukiyan shi da shi da dinari daya manomi ne cikin geron shi cikin alkamar shi to ta hanyar wannan ne ake son mu ji tsoron Allah madaukakin sarki ta hanyar kiyaye dokokin shi wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa a waɗannan halittu nashi guda biyu Adam alaihi salam da mai ɗakin shi to anan ne sai Allah madaukakin sarki ya ta halittar mutane da yawa maza da mata yau idan ka dubi duniya da yawan da take da akwai yarka da ake da su mabambanta da al'adu da ɗabi'u asali dai ɗaya ne mun fahimta asalin dai baban shine adam alaihi salam mahaifiyar ita ce hawwa asali da za a koma asalin kowa da komai ɗaya ne sai ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wanda kuke magiya da shi wanda idan kuna son a baku za ku ce a dubi girman Allah a baku wal arham wanda kuke sada zumunta don neman yarda shi inna Allah kana alaikum raqiba Allah madaukakin sarki mai muraqaba ne muraqaba shine a sa maka ido duk abinda kake alƙa bibiyar ka ana bin diddigin ka to babu wani abu da mutum zai aikata karami ko babba face yana nan a rubuce an rubuta za a tattace mutum zai samu kayan shi a rubuce gobe alkiyama a littafin da la yughadiru kabiratan wala kabiratan illa ahsaha babu wani aiki karami da mutum zai yi ko babba to face sai an kidanye mutum zai samu kayan shi a rubuce wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zalintar kowa yanda aikinka na alkhairi za a bijiro ma da shi komai kankanta haka nan kuskure Allah zai bijiro wa dan adam da kuskuren shi komai kankanta shi na'am
wa atul yatama amwalahum wa la ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
na'am gabanin mu shiga tafsirin waɗannan ayoyi sai ya tuna min da wani abu wanda ya faru kwanakin baya bai wuce wata biyu ko uku ba wanda yana da alaka da wannan shi yasa zan kawo shi wasu mutane sai suka zo suka same ni akan wani al'amari da ya faru tsakanin su da matar ɗan uwansu wanda ɗan uwan ya rasu ɗan uwa suke da akwai ya rasu to sai suke bukatar su a shi ƴaƴan su rike sai sa ce ba za ta bada ba a bar mata kayan da ta rike a gaban ta abinda ta faɗa kenan to su kuma ba sa son abin yayi zafi har ya kai ga abin ya je kotu ko abin da ya kama da wannan to shine sai aka ce amma za a kira wuta ta zo mu zauna da ita a yi mata nasiha ta sani cewa rukun ƴaƴa bangaren iyaye maza ya fi cancanta ba bangaren iyaye mata ba to da muka zo aka zauna suka karanta magana suka karanta magana sai ta ce an zama ta mala abin da ya sa na ce ba zan bada ba ta ce dan uwansu ne wasu ɗaya ubansu da ni kuma mijina ne ta ce kafin na wa mijin ya rasu akwai wansu wanda ke uwa ɗaya ba ɗaya ya rasu ya bar 'ya'ya bakwai a hannun wasu kenan tambaye ta ke na gudu ya rasu ya bar ɗaya bakwai wansu uwarsu ɗaya ubansu ɗaya a hannun wasu yaro mutum da ya tsoce ce suna hannun iyayensu mata ta ce to kuma akwai kanan mai gidana shi ma ɗakinsu ɗaya ya rasu ya bar ɗaya uku ina ƴaƴan suke suna wajen babu su me yasa suke sun sa'in ina wa ko fahimta me yasa suke son siya son a wa saboda waɗancan da suka rasu ba su da abin hannunsu ta ce daman kusan mai gidanta shi ke ɗaukar ɗawainiyar yaran baki ɗaya da 'ya'yan yayyen nasu da 'ya'yan kanan da ya rasu ta ce duk a wuyi ce kuma shi ma Allah ya masa rasu ya bar kuɗi da yawa da kaddarori da yawa suke son su ɗauki ‘ya'yana su ce gadon ‘ya'yana a ba su su riƙe kafin ‘ya'yan su girma kaddarar ya ta da wanta ta ce wala ba zan yarda ba ta ce aini ce wasu ba kishiyar uwa ba ce balantana a ce zan yi bakin ciki in ce ni ce wasu a rubuta duk abin da aka rubuta ta ce wala in yaro ya girma zai samu kayan shi ta ce ni abin da na faɗa daga nan duk inda za a je kotu a je ban yarda in ɗauki ɗana in bada ba yau da da daɗi ba daɗi sun ja ƴaƴan yan uwan sun riƙe a jiki ta ce sai me dan ba nawa ta ce amma dai a haka ku sun yarda su ɗauki yaron babu kuɗin in za su ɗauka in dan Allah zai to sai ta bayyana ɗan abin hannun da aka rasu aka bar su da shi shi ake yi wa to wannan abin illa ne dan cin dukiyar maraya ba karamin kuskure bane shi ta Allah ke magana innal ladina ya'kuluna amwalata ma zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wadanda suke cin dukiyoyin marayu da zalunci abinda suke shi wuta saboda ko karshen abin wuta zai ke su wasu zaka samu yara ne kanana kamar yadda aya za ta bayyana ba su da wayo ba san me ke faruwa ba za a rasu a bar bin dukiya za a yi ta saɓata juyarta da dukiyar a ce an sai da wancan filin an sai mara wuri a kaza an sai da gona saboda an sai mara kafin yaron ya girma shikenan ba komai sai a yi mara lissafi na fatar baki cewa an yi mara kaza an yi mara kaza amma yaya aka yi aka yi sani ba Allah cewa atul yatama amwalahum ku ba wa marayu dukiyarsu amma wannan idan sun girma sun shiga hankalinsu an ambace su marayu lura da kafin girman ya zo musu kanana ne ba sa iya tasarrafin dukiyarsu yanzu yaron da bai wuce shekara goma ko ƙasa da haka ba an rasu an bar miliyoyin kuɗi idan ka bashi ya zai da su zai lalata don bai san ciwon kansu ba tisala ce wa arzu ya tama amwalahum ku ba wa marayu dukiyarsu wala ta tabaddalu khabitha bi tayyib kada ku musanya abin da yake mai muni mai muni ne da abin da yake mai kyau ne Sufyan sauri Allah ya dade shi da Abi Sa daga Abi Salih yace la ta'dal bi rizqil harami kar ka gaggauta wa kanka arziki da haram قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قد قدر لك كافٍ أرزق حلال يزوم وندها قدر مك معنى ولا تتبدل خبيثا karka yi kokari ka ci dukiyar da take haramun ne gare ka bi tsayyib da abin da yake na halal ne domin abin da kake kokarin kamar yadda shi halal gare ka baya zama halal din mun fahimta kai hakuri ka jira Allah madaukakin sarki ya kawo mana ka arzikin na halal Allah ce wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum sannan kada ku ci dukiyar su da za ku hada dukiyoyin ku mutun ya dauki dukiyar maraya sai ya hau duk abin da za a yi sai ya hada baki ɗaya subhanallahi alazim wani zaka samu marayan ɗaya na gobe sai ya anshi marayan ya rike da kudin shi masu yawa lokacin da zai yi wa ɗayan shi ɗinki sun kai goma sha zai cire kuɗi a ajihun shi ya hada da wannan marayu guda biyu sai musulunci to haka ran da zai ɗauka a cikin kuɗin marayu a yi musulunci duka da su biyun da na ƴaƴan shi guda goma sha duk zai hada sai musulunci a iya tunanin shi adalci ne wannan ba adalci ba ne ɗan abincin da zai ɗauka a dukiyar maraya ya hada a nashi don in an yi abinci a bawa marayan zai yi abincin a cikin aljihun shi a zuba wa marayan radda ya tashi zai dauka a dukiyar marayan haka zai dauki abincin da za a ci duk gidan baki daya goshi wannan ba adalci bane wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana quban kabira yin wannan zalunci ne wanda yake babba zalunci ne wanda yake babba wa in khiftum alla tufsidu fil yatama idan kun ji tsoron ba za ku iya adalci ba cikin marayu fankihu ma baba lakum ku aure abin da ya muku daɗi minan nisa daga wasu mata wanda suke gefe guda masana in kun so ku aure biyu biyu wa tulafa in kun so ku aure uku uku wa ruba in kun so ku aure hudu fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan idan kun ji tsoron ba za ku yin adalci ba ku aure daya aw ma malakat aymanukum ko ko mutun ya zauna da abin da dama shi ta mallaka shine aw ma malakat aymanukum ko abin da damar ku ta mallaka na bayi zalika adna alla ta'dilu wannan shine mafi kusancin abin da zai saba za ku farkace daga barin da yake ba abinda wannan aya take magana wani za a rasu a barmar wasiya ko a barmar haƙƙi na gadon wata yarinya mareniya ko dai ya zama yayi tarayya da ita a cikin dukiyarta ta wani bangare ko kuma ya zama amanar ta na hannun shi baki daya lokacin da ta girma sai ya je na sha'awar ya aure ta don shari'a ba ta hauna auren tsakanin shi da ita ba to amma zai aure ta da abin da ya so ya ga dama sabanin inda wani zai aure ta a bisa matakinta da matsayinta yanzu lura shi a mahan gashe za a yi yar gida a yi tona mai da da haka sai abin da ya ga dama ya ɗauka ya bada dan ya san ba mai ce masa a'a to shine Allah ke cewa wa in khiftum alla tufsidu fil yatama idan kun ji tsoron ba za ku yin adalci ba idan kun auri marayun da ke karshen kulawanku to fan ku ma qabala kum min nisa ku je can gefe ga waɗanda ba ku da alaka da su ku auri adadin abin da kuke so idan biyu za ka aura ko uku ko hudu wannan shari'a ta baka dama har ma idan ka ji ba za ka iya din ba ka tsaya akan daya anan mu duba abin da ake nufi adalci tsakanin mata kowace ya zama abin da Allah madaukakin sarki ya farlanta naka na haƙƙi a kanka kai ku karɓa da haƙƙin wannan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cewa wanda ke zalunci tsakanin iyalin shi gobe alkiyama zai zo da mutuwar ɓarin jiki ba ku yadda za a yi gobe alkiyama ka ga mutum da ɓarin jikin shi a shanye kai tsammanin aljanna zai saboda aljanna ba mai tawaya a cikinta ba ka ganin gurgu a aljanna ba ka ganin kuturu ko ungurbigi duk wanda za ka gani mutum ne mutasabin da kalbi hatta wanda baya gani sosai sai ya sa gidan aljanna ba ka ganin wannan mun fahimta da kyau saboda rayuwa ce ta kamala Allah madaukakin sarki ke ba mutum to har idan mutum ba zai iya ba a ku aure daya idan mutum ya ji tsoron adalci adalci wajen abincin da za a ba su adalci wajen abin sha adalci wurin kwanciya adalci wajen sauran dukkanin mu'amala wannan dole ne ke musu adalci amma ka ji son su a ranka ya zama daya wannan ba za ka iya ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya shigo wani abu da wani abu daga wurin iyalin shi yakan raba yanda ya kamata ya raba to sai ya faɗa cewa Allah madaukakin sarki wannan shine abin da nake iyawa kar ka kama ni da laifin abin da bana iyawa domin yanzu matan ka ka ji ta daidaita kansu a kan ranka yanda kake son wata haka kake son wata a wannan wani abu ne wanda ba ikon ka bane Allah shi ke da wannan to amma fifikon san da kake da shi na wancan akan sauran hakan baya hukunta ka bi hakkin su mun fahimta da kyau kamar abin da mafi yawa daga cikin maza ke yi a yanzu sukan tauye haƙƙin matansu wani sa'in har ma a fito a gaya mace cewa eh abin da kike tunanin an yi min an yi in za ki ɗauki mataki ki ɗauki mataki kuma da Allah ke take jira kawai ta ce a ba ta ko a sake ta da ba ta tabbas ko ku lura da cewa in ta bar gidan shi ya san cewa duk inda ta fada kuncin rayuwa ne ta yi mahaifanta sarrafa ko kuma mahaifanta masu karamin ƙarfi ne za ta tsinci kanta cikin wahala da haka sai ta gwammace baka rayuwa a gidan shi rayuwar cin zali sama da ake ya rabu da ita wannan ba daidai bane mun fahimta ba daidai bane mutum yakan so iyali gwagwadon mu'amala da su iyalin ke yi masa mun fahimta gwargwadon mu'amala da iyali suke yi maka hakanan za ka ji son su a cikin zuciyarka saboda ai daga cikin abin da ke jan rayuwar mutum wato shine kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawar halayya wannan yake sanyawa ka ji wanda ba ka san shi yanzu ka dawo kana san shi wannan zai sa ka ji mutumin da da abokin gabar ka ne ta hanyar kyakkyawar mu'amala ka ji ka dawo kana san shi to da haka hatta bangaren iyali su ma haka al'amarin yake Allah madaukakin sarki ce aw in khiftum alla tuksidu fil yatama fankihu ma qaba lakum min an-nisa'i matna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu wa atu an-nisa'a sadaqatihinna nihla lalle ku ba wa mata sadakin su kuɗi hannu ko kuma ku ba su sadakin su tabbas fa in ibna lakum an shay'in minhu idan ku suka karayar da wani abu a bisa daɗin zubatan ku suka bar muku wannan fa kulubu hani an mari'a sai ku ci ci wanda yake mayyarwa shi mai daɗi wanda babu damuwa a cikin shi babu matsala a ciki na'am
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا
na'am anan yanha ta'ala Allah Allah madaukakin sarki yana hani an tamkini sufaha'i min at-tasarruf fil amwal wato kada a bada wa kada a ba wawaye dama su yi tasarrufi a cikin dukiyarsu allati ja'alaha Allah lin-nasi qiyama wanda Allah ya sanya mutane su tsayu akan wannan dukiyar sai lika lura da abin da ke zuwa ya je dawo na'am abin da ya shafi dukiya ce ta kasuwanci ko kuma dukiya ce kowace iri to an ne shari'a ta ɗauki matakin a sanya wa mutum alhajiru alhajar shine a sanya mutum wani abu mai kaman takunkumi ba za a ba mutum cikakke dama ya yi tasarrufin abin da ya so ya ga dama dukiyar shi ba wani abu mai kaman sa za a sanya wa mutum na'am to sai dai yana kasuwa yana raguwa wani za ka ganshi idan ka ganshi mahaukaci ne a cikin riga idan ka kalle shi a ganin ido za ka same shi mutum ne kamili da za ku yi magana da shi za ka samu magana ce irin ta mai hankali amma idan ka ɗora shi kan harkan kuɗi to za ka sha mamaki wani kuma za ka samu a'a abin da ya sa aka sanya mas alhajiru a saboda yarinta yaro ne ƙarami almuhim idan aka ɗauki amana aka baka wannan ka kula da amana shi to amma mutum ne mai raunin hankali mai raunin hankali to ba yanda za a yi ka ɗauki dukiyar shi ka bashi har sai lokacin da ya dawo bai cikin hankali ko ko mutum ne ya zo bako bai san yadda kan gadon garin yake ba bai san komai ba to lalle akwai bukatan a rike ma dukiyar shi har ya fahimci rayuwa a wannan yankin musamman a ce ya samu kanshi a cikin al'ummar da baya jin yaransu la'alla sai ana gamawa da zancen kurame ko kuma yana ɗauka tsinta tsinta wannan abu ne mai sauƙi su cutar da shi yasa ba na mancewa lokacin da muka je su da farkon zo mu yan uwan mu ɗalibai da ke zaune a can gurin ba sa yarda mu fita kasuwanni sai ya mu kadai domin da mun fara magana da 'yan kasuwar za su fahimci wayannan baƙi ne to gora za su yi mana mun fahimta dan daman kuna zuwa da farko wayanda aka sauka daga cin abin da za a yi na wayar da kai cewa wanda yake da sha'awan zai sayi wani abu a cikin gari ko zai je kasuwa to lalle ya tafi da wanda yake dan gari ne ya saba wanda yake ya san mu'amala tsakanin shi da su to in ku ba haka ba saboda abin mamaki wasu kuɗaɗe ne za ka gan su ba su da girma mun fahimta ba su da girma watakila kiyasun ka idan ka bai wuce naira biyar ba kamar ta kasa wajen naira ɗari biyar ce in za ka sake ta ta tafi ɗari biyar ta tafi kama sai a mahangar idanka ba ta sanin cewa a ɗari biyar ce har sai idan dolar da ka canza ta ƙare ka riƙa mamaki ya aka yi wannan dola ta ƙare to sai Allah ke maganan cewa wala tu'tu sufaha amwalakum kada ku ba wa wawaye dukiyoyinku allati ja'ala Allahu lakum qiyama wanda Allah madaukakin sarki sanya ku ku zama mahatsayo akan dukiyar warzuquhum fiha sai dai za ku arzuta su za ku arzuta su a cikin wannan dukiya ta hanyar ciyar da su da tattalin musu abin da rayuwa ke bukata waqsuhum ku tufatar da su wa qulu lahum qawlan ma'rufa idan za ku faɗi magana magana za ku faɗa mai kyau shi yasa manzo Allah yake cewa idan an danka musu dukiya ta marayu ta sai haddin nisabi ku kasuwa da ita domin kada ku bar ta sai zakka ta cinye yanzu idan an baka dukiya na nan a aje wajibi ne idan shekara ta zagayo a fidda mata zakka hanyar idan ba a haɓaka ta ba wata shekara in ta zagayo ba za a ce bara an fidda ba za a sake fiddawa ne to da za a bari ba za a gushe ana ba da zakka ba to har sai dukiyar ta kasa kai nisabi mun fahimta to shi yasa sai Allah madaukakin sarki ke magana cewa warzuquhum fiha ku rika dauka kuna arzuta su a ciki idan za a yi musu abinci gurgurdan hali a bisa bisa maslahar zamantakewa tsakanin masu rikon su da su la'alla magani ne za a sai mas kudin makaranta za a biya mas wasu al'amurra na yau da gobe zai zama a yi masa a cikin zuciyar shi wannan ba laifi bane musamman idan wanda zai rike shi baya da karfi amma idan mutum ne mai karfi mawadaci ya ce a'a ku bar ma dukiyar shi maraya ne duk abinda za a yi zan masa a dukiyata madalla da wannan amma idan mutum ya ce na iya tsare amana shi na iya tsare amana dukiyar shi amma ba zan iya daukan nauyin rayuwar shi ba to tunda akwai dukiyar shi to sai a sanya dukiyar wani irin kasuwanci za a yi da ita ya zama ana ɗaukar ɗawainiyar yaron idan karatu za a biya masa a biya masa idan ɗinki za a yi masa a biya masa idan bayar lafiya za a kai shi asibiti a biya masa a cikin wani dukiyar Allah ce wa butalul yatama ku jarraba marayu hatta iza balagun nikaha har lokacin da za su kai maura aure fa in anastum minhum rushdan idan kun fahimci akwai shari'a tare da su fadfa'u ilaihim amwalahum ku ba su dukiyoyinsu wala ta'kuluha israfan kada ku ci dukiyar ci na barna wa bidaran ci na gaggawa an yakbaru gudun kada su girma su da ci dukiyar su ya zama ai wasan kura da dukiyar su kafin su girba wa man kana ghaniyan wanda ya kasance mawadaci ne fali yasta'atif ya kame wa man kana faqiran wanda yake mabukaci ne fali yakul bil ma'ruf ya ci gurgurdan shari'a kai da zaka dauki nauyin maraya in ka kasance Allah ya baka wadata ya baka yalwar abin hannu shikenan ka kame ba ruwanka da kudin marayu abinda zaka yi musu kai musu don Allah sai Allah madaukakin sarki ya sanya ka a cikin masu kafala ta marayu har manzo Allah na cewa ana wa kafir yatimi ka hataini ni da wanda ke daukan nauyin maraya kamar wayannan muke to in kai mawadaci ne sai kai kokarin kamewa daga barin bukatar daukar wani abu a cikin dukiyar to sai Allah madaukakin sarki sanya albarka a yawanka kun ko kasance ba za ka iya ba saboda karancin abin hannu shari'a ta baka dama ka iya amfana da kadan daga cikin dukiyar shi gurgudan bukata fa idza dafatum ilaihim amwalahum to idan lokaci yayi da za ku ba su dukiyoyin su fa ashhadu alaihim ku kafa hujja akan su wa kafa billahi hasiba Allah madaukakin sarki ya isa ya zama mai hisabi akan abin da ya gudana abin da ke nufi anan cewa ku jarraba marayu ko kuma mutum wannan abin da yasa aka baka dukiyar tashi ko dai yarin tashi saboda baya da abin nan baya da wayewa yaro ne baya da hankali bai san me ke zuwa ya dawo ba ko ko mutum ne wanda baya da kimfi to kaga za ka rike dukiyar har sai an wato shiryar da shi an nuna mar abin da ya kamata an mas nasiha idan ya kimtso an amintu da yanzu mutum ya shiga taitayi sai ɗauki dukiyar a bashi to za ku jarraba su kafin ku ba su dukiyarsu ku jarraba su kafin ku ba su dukiyarsu lokacin da kake ganin kamar mutum ya fara hankali to kana iya ɗaukar wani ɓangaren dukiya ka ce masa je kasuwa ko kuma a'a ka ɗauki wani abu ka bashi ka ce an shi wannan je ka jarraba ka yi ɗinki mu gani wani ababin jarraba ga hankali shi misali muƙaddara mutum ne na da kuɗin da sun kai miliyan goma a wurinka nashi to kuma kana tafiyar da al'amarin shi yanzu kana ganin ya shiga hankalin shi ya nutsu domin akwai yara sa'annin shiga yanan kowa ya shiga hankalin shi to sai ka ɗauki naira dubu ɗari ka ce to a yanzuwa da fa kai ma ya kai matsayin da za ka rika duba irin tufafin da kake so ba wai a zaba masa ba yanzu ga dubu ɗari biyar kai ɗinki mu gani ku da wannan dubu ɗari samu shadda ta dubu goma aka yi masa ɗinki la'alla ɗinkin keke la'alla ɗinkin hannu komai da komai da kuɗin shadda kuɗin ɗinki muƙaddara an kashe dubu goma sha biyar sai maka ya samu takalmi ya dubu uku ya saya ga hula an tsinka mata dubu ko dubu takwas dududu aka je aka yi zarafin ɗinkin riga da wando da hula babban riga aka yi a dubu talatin kusa ga ɗinkin da ya yi sauran kai ke sana aji to kaga alama ya shiga hankali ya san abin da yake ya san abin da yake kuma ya san akwai waɗancan kuɗin nashi to amma sai ka ba mutum dubu ɗari da ya je sai ya samu wani jeans na dubu arba'in sai ya saya sai ya samu wata t-shirt ta dubu talatin sai ya saya kuma sai ya samu ta hula kwara ɗaya ta naira dubu ashirin kuɗin sun ƙare buƙatan bai ƙare ba sai wai ya kuɗin wannan ya ce wala ya sai dai wando na dubu arba'in kuma irin wannan koɗaɗɗan wanda za ka samu gwiwar a koɗe mazaunin a koɗe kuma ka samu an dadda tsage shi ya sai wannan dubu arba'in don shi ake yayi yanzu ƙaramin ne ba babban ba ne saboda kuɗin ba ta isa da babban zai saya kuma ya sai wannan t-shirt din da har dubu talatin dai haka ita ma maliji yayi to kuma sai wannan hular irin ta matasa ke yayi yanzu dubu ashirin ya sayi ta sai takalmin da yake so da so samu dubu ɗari yake to amma dai bayan da zai to wannan dubu ɗarin yanda ya wasan kura da ita in ka ba shi wacce miliyan goma haka zai mata haka zai mata saboda daɗin kashewa ya samu bai san daɗin nema ba ko kuma idan ka ba mutum ka ce je ka jarraba kasuwa sai ka ga yunkurin shi a wajen jarraba kasuwar yayi muhawala yayi abin da ya dace to wannan kasan in ka bashi kudin inda zai duka amma wanda ka bashi yayi kasuwanci da kudin wannan sai ka ga mafi yawancin kudin yan mata sun cinye duk wacce ta zo a bata kaza to a bata kaza wacce ta zo a bata kaza bata kaza shikenan ce maka yana son yayi business irin na waya da ake da kati yanzu ba shi kudi aka zuba ba sai ka shiga dan babu ka tura wanke data ta dubu kaza an ce ya ba ta kati na dubu kaza da haka dan kudin suka kare ba abin da ya aji to a wannan babin jarrabawar idan ka dauki wancan kuɗin masu yawa ka bashi shi ma abin da zai to sai zama haƙƙi ne shi yasa a can Allah yake maganin cewa wala tutu sufaha amwalakum kar ka ba su dukiyoyinku domin amana ce a wurinku ku ɗauki dukiyoyinku ba su lokacin ba su bai bacin amana da kuma shari'a za ta fahimci haka mutum ya yi da ganganci a fahimci kamar salon mugunta yi wa yaron don yaron ya shiga cin hankalin shi baya da komai to za a ce sai ya biya abinda yaron ya kashe shi kenan ya kasu amma bai sa ya ɗauka ya bashi abinda za a fahimta ya yi ne da wata manufa ko ko bai damu da ya alkinta dukiyar yaron ba a ce ya tattala ta to wannan shari'a sai ta sanya ya biya mun fahimta yan uwa kula da maraya abu ne da yake da riba shi yasa Allah ce wa man kana ganiyan fa saka ko da ba ka da ikon daukar nauyin rayuwar maraya su kutum yi kokari ka shiga wani bangare na rayuwar shi mun fahimta lokacin da nake tunanin yin haka kar in yi tsammanin cewa ai ni matashi ne ban yi auren farko ba a'a wancan wanda ya auren wanda yake da abin hannu abin da yake nema na yunkurin siyar da maraya kai ma kana da bukatun wannan matashi ne eh baka da aure eh baka yi aure ba kana da sana'a da kake samun taro sisi eh akwai kana aikin gwamnati eh kana yi ya zama ya za a yi ka shiga rayuwar wani maraya daga cikin marayun da ka sani mun fahimta domin marayun ma matakai ne za ka samu wani marayun ya fi wani bukatuwa yi ƙoƙari ka samu mahaifin shi ko ɗan uwan shi ka ce uniform nashi na makarantar boko in ya lalace a yi ma magana za ka masa littafin karatu nashi kayi alƙawari duk lokacin da tam ya gari aka koma sabon zaman katu a bincika littafi da me da me ake bukata za ka yi masa wani ai taimakawa ne baka dauki nauyin cin shi ba baka dauki nauyin shan shi ba amma dai ka taimaka masa cikin harkar rayuwar shi sai ka ce a'a kudin sati sati na islamiyya da ake badawa duk in sati kai za ka bada ko dai ka bada gidansu kai makaranta ko ka kai makarantar da kanka kuma ka gaya malaman duk wani abu da ya taso na makaranta neman taimako da ake na wani ni za a yi wa magana ba mahaifin shi ba abin idan ka duba bai ta hakara ya karya ba amma abu ne da yake da matukar alheri a wurin Allah madaukakin sarki wani babban al'amari da muke mancewa dangane da abin da ya shafi marayu kula da yi musu addu'a kula da yi musu addu'a wani abin al'ajabi yanzu ‘ya'yanmu na cikinmu ma ba damuwa muke da bi musu addu'a ba balantana ‘ya'yan marayu da ke kusa da ku mutum da zai tsaya tambayi kanshi ya gashin wai yaushe ne ya zauna zama na musamman ko bayan gabatar da wata ibada ya roƙi Allah maɗaukakin sarki akan Allah ya shirya da ‘ya'yan shi Allah ya musu albarka Allah ya sanya su zama mutanen ƙwarai za ka samu ba kowa ne ke shagaltuwa da wannan atinmu ba abinda muke ta kalakaina a kan shi ya za mu ciyar da su abincinsu abincinsu tufafinsu yanzu sannan azumi ne ya taho Allah kadai ya san hankulan iyayen da ya tashi akan dinkin sallah ba su da karfin ba za su yi wa 'ya'yansu ba amma hankalinsu a tashi yake yanda za su rika jajan rashin kuɗi a bakunansu don ba za su yi ayan ɗinkin sallah ba da za su tsayu a kan yi wa ‘ya'yansu addu'a wallahi da wannan ya fi zama alkhairu mun fahimta idan kai wa ɗanka addu'a ta amfu to ɗanka zai zama wani ya taimaka ma ya taimaka wasu wanda ba kai ba don gurin da muke da shi yanzu mu tattali ƴaƴanmu mu rene su mu ba su ilimi mu sama musu aiki lokacin da ƙarfinmu ya fara ƙarewa su kuma ƙarfinsu ya kawo su rika taimaka mana a rayuwarmu ai wannan shine tsarin da mafi yanci ake kaga mutum ya zama wani mahaukaci mahaukaci haka ƴaƴan shi kawai buga buga ka subhanallahi da wallahi yanda iyaye ke son ƴaƴa da ƴaƴan suna son iyayen hakan da an zanna lafiya wani sa'in idan gari ya waye lokacin makaranta iyayen sukan bani tausayi kaga wani ya koto zugar yara a mashin makaranta zai kai su sai ya kai su makaranta sannan ya tafi zarafin shi wani lokacin tashi yayi ko ina yake saboda baya da karfin da zai dauki mai mashin ko mai nafi da kai su shi zai wani daune da kan shi je dawo duk abin da yake ne ya tattala su ne su zama mutanen kwarai amma rabu da yaron yau daga lokacin da ya taka abin da ya taka sai ma ya manta cewa wani baba ne ya haife shi kuma baban da ran shi ba wai bai da rai ba an yi da yawa wallahi wa'anda iyayensu sun yi ɗawainiya da su ƙarshe amma sun girma kuma sun zama wasu abubuwa ba ma su kowaiwaya su kalli iyayensu sun cewa sun yi musu hidima ba wallahi ba su yi haka ba to addu'o'i da bakunan mu za su yi da 'ya'yanmu shine mafi alkhairi ai duk mutum na kwarai zaka so a ce yanda kake kulawa da abincin 'ya'yanka a ce marayu naka na jini ko marayu ta fuskar makwabtaka su ma ba su wahala ba mutum zai so haka to yanda zaka yi wa 'ya'yanka addu'a kai wa 'ya'yan makwabcinka ko dan uwanka marayun da aka rasu aka bari yi musu addu'a Allah madaukakin sarki kana gani wani ya rasu ya bar marayu Allah ba ni da karfin da zan taimaka musu ina roƙonka ya Allah ka shiga lamarinsu Allah ka yi musu ɗauki a rayuwarsu Allah ka yi musu kaza Allah ka yi musu kaza Allah ka yi musu kaza ƴaƴan marayu ne ƴaƴan makwabcinka ne ba ka da abin da za ka yi musu sai wannan addu'ar idan Allah madaukakin sarki ya amsa shi kenan idan ku kai halin ko in kula na ka kawai ka kula da shi wa'ancan suka girma suka lalace ka gaya mani idan za su fara ta'addanci da za su fara kai dan kai makwabcinsu mun fahimta kai din kai makwabcinsu da kai za su fara ko lokaci ina gaya wa abokan karatunmu nake cewa musamman addu'a ta iyaye mata ta iyaye mata tana da matukar alfanu ga 'ya'yansu mu tarbiyyanci matan mu su rage zafin rai akan 'ya'yansu su zan masu tausayi su sani masu reno ne saboda ai an ce a mata suke fitar da santirin mazaji to ke ma ki kokarin ki fitar da wani daya tamkar da dubu yi kokari ki fitar da daya tamkar da dubu a cikin ƴaƴanki gwargwadon gudunmawa da uwa ta bada wajen tarbiyyan da to gwargwadon nagartar yaron har a wancan lokacin nake faɗa cewa da za ka lissafa waɗanda suka yi shuhura ta ɓangaren ilimin addini suka ba da gudunmawa a addinance ka tsane malaman da iyayensu mata ne suka rene su ka ajiye su a gefe guda sai a ce ka nemo wasu malaman da su kuma sun tashi a hannun tarbiyyar iyaye maza kuma ka yi ƙoƙarin auna nauyinsu a kan sikeli ka ga ya za ka gani wanda akwai irin wannan cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda da yawa sun tashi karkashin kulawar iyaye mata kuma karka dauka reno ne na abinci da abin sha'a a renon addu'a ne dan a tarihi basu mallaki wani abin duniya na abu a gani ba amma Allah madaukakin sarki ya yassare musu bakunan su da zafi wa ƴaƴan su addu'a kuma Allah madaukakin sarki ya amsa sai ya zama daga cikin su akwai waɗannan ayyimma jagororin addini ne Imam Abu Hanifa Allah ya masa rahama baban shi kare ne shi hakanan imamu shafi'i muhammad bin idris baba shi kare ne shi imamu ahli sunna wal jama'a shi ne imamu ahmad ibn hanbal baba shi kare ne shi imam al-bukhari imam al-bukhari mai sayin bukhari mahaifiyar shi kare ne shi ga sunan manyan malamai irin su ibn juzi Allah ya masa rahama wanda mafi yawancin su uwa ce kare ne mun fahimta kuma za ka samu kamar abin da na faɗa ba wai reno ba ne ko tarbiyya na abincin da yaro zai ci wallahi ya naka dukufa da yi wa yaron addu'a Allah maɗaukacin sarki shi ke duba sai ya anka har nake faɗa cewa Imam Bukhari Allah ya masa rahama lokacin da mahaifiyar shi ta haife shi tana da hadafi ko guri akan shi domin tana da manufan cewa ɗanta ya zama malamin hadisi mai hidimtawa hadisan annabi har sai da ya fara gyagijewa sai ta fahimci baya gani makaho ne to sai take kokarin ta yi abinda bahaushe ke cewa murna ta koma ciki da haka sai ta dauke shi ta kai shi wajen likitocin idanu amma duk inda aka je aka duba za a gaya mata wannan idan ba zai tashi ba to karshe sai ta mai da al'amarin ta zuwa ga Allah madaukakin sarki ta giyawa Allah da murya ta kalkasar da kai ko murya ta yaqini tana yaƙini a ranta tana tambayar wanda yake da iko mai iyawa ba mai kasawa ba mai badawa ba mai hanawa ba ta nuna bukatanta ga Allah madaukakin sarki manufarta akan ɗanta amma ga yanda halin shi kasance Allah ina roƙonka ka bude idan dana lokaci ɗaya babu aikin wani likita sai idanun Imam Bukhari ya bude wanda har ya rasu ya koma zuwa ga Allah bai sake samun matsalar ido ba kuma yau karshe dai a duniya ta musulunci ana magana aka sai Imam Bukhari shikenan an zo karshe baka da wani malamin hadisi da zaka ambata bayan shi amma dai uwa ce tare da shi tasirin addu'a tasirin addu'a na uwa akan da ba karami bane shi yasa mutane masu hankali wanda suke da iyaye mata suke lallaba su arabu da su lafiya wani za ka samu sai ya samu wani abu mai daɗi wanda ya san uwar tana so sai ya zo ya zauna ah baba ga wannan ko inna ga wannan ko hajiya ga wannan ya zama abin da zai faranta mata rai ya ga murmushi a fuskarta daga lokacin da ya ga wannan murmushin shi to a dai mana addu'a sai ah wani ai muna muku addu'a kullum Allah ya muku albarka lokacin da ta ce Allah ya maka albarka mala'iku sai amin me kake nema bayan wannan albarka ce wanda ba ta da iyaka wani Allah ya maka albarka Allah ya tsare ka Allah ya shiga lamirinka wannan shine abin da ya kamata mu hori matanmu su rika furta kalmomi irin wannan akan ƴaƴansu amma ba maganan in yaro yayi ba daidai ba a ce ala wadanka kai wannan da haihuwar garabarinka yo me ake da wannan kalmomi ne ba masu kyau ba kalmomi ne ba masu kyau ba domin idan mahaifiya ta ce ne Allah ya maka albarka sai ka zama mutumin kirki a duk duniya wanda ya ji daɗi ya murna uwar ya taya ba wanda zai fita jin daɗi kun ko ta ce ala wadanka ko ta ce ala wadan shi sai ya lalace duk duniya wanda ya ji haushi ita ya taya to in ku har uwa za ta yi baki ta ce ala wadan shi ta gaya wa ɗanta kuma addu'ar ta amsu mai zai hana ta ce Allah ya masa albarka addu'ar ta musu mun fahimta wani malami ya yi rubutu akan wannan risala na ƴaƴa waɗanda suka samu addu'a ta iyayensu mata mun fahimta lokacin da nake magana daga shi akwai babban malamin harami shi da abdurrahman sudaisi wannan fira ake da bakin shi ya fada da bakin shi ke maganan ya tashi lokacin da yake karami baya jin magana baya jin magana irin kiriniya irin ta yara yakan shiga makwabta da zaran wani abu ya faru an taso an fara kai kai kai a shito wani in ya shigo gida da gudu uwa ta tambaye shi me yake faruwa sai ta mata kaza ne bai cewa ba komai aikin da ya nabanna shi zai ce kaza ne me yasa kai ce mata ba komi shikenan wurin shi yasa da ya shiga wuri sai ai ta kaffa kaffa to kusa ido da gawa nan ba kusa ido shi kuma sai shan mata sai barna sai yake to sai ke shi abinda kace amma duk cikin barnace barnace da yake bai taba jin mummunar kalma ta mahaifiyar shi akan shi ba duk yanda za ta bata rai a fuska ta yi damuwa bai taba jin wannan ya kai ta matsayin da za ta furta kalma mai muni akan shi ba to har sai wata rana larabawa suna da wani abu mai kamar azuma shine a shirye wani dina na abinci sai mutum ya kirayi yan uwa da makwabta da abokan arziki maza sukan yi haka mata ma sukan yi haka to ran nan mahaifiyar shi sai ta ga ya kamata shi ya ciyarwa irin wannan ta tattale abinda ta tattala ta ware wuri na musamman aka kawo duk abin da yake ake da bukata a wancan lokacin irin nasu wanda abubuwa ne masu daɗi aka shirya inda za a yi wannan ina inda za a yi wannan walima to amma lokacin da take yi idanta a bakin kofa ina abdurrahman da yake bai shigo ba har ta shirya abin da ta shirya komai aka kare a tunanta yana can waje baƙi suka yi ta zuwa suka yi ta zuwa suka yi ta zuwa tana jin daɗi a ranta cewa za a yi taro a kare baya nan har sai lokacin da taron ya kammala kammaluwa aka ba da daman a shiga ɗakin da za a ci abinci ko wanda aka shirya sai aka iske duka abincin ya haɗa shi da ƙasa ya ɗauki wani ya zubda wani ya ɗauki ƙasa ya zuba a ciki duk ya damalmala wannan wurin baki ɗaya uwar na shiga ta kalli aikin da aka yi ta duba ta duba ta duba sai ta ga bayan wasu itace ta gan shi a zaune ya takure cewa ne shi wannan aikin waye yi yace mata ni nayi me yasa kai yace haka nan sai ta kama hannun shi haka sai wata kawarta ko yar uwarta take karki da ke take ba duka gidan ba tace Allah kana kallon halin da wannan yare ke shi Allah ina roƙonka Allah ka shirya min shi wannan yace baya mancewa da wannan addu'a ta biyu ta cewa Allah ina roƙonka Allah ka sanya dan nan ya zama hafizin alqur'ani addu'a ta uku ta ce Allah ina roƙonka Allah ka sa ya zama limamin haraji yanzu din matsayin da ya kai shekara nawa yana limancin harami lallai idan kana kidanya waɗanda suka yi shuhura a limancin harami dole ka sanya abdurrahman su dai dole ka sanya shi murya shi ko na iya ce maka zamani ya zama shine an kowa na muryar su dai Allah kaɗai ya san wanda ke ta kalidanci da muryar shi dukkan wanda kaji kana kokowan koyan muryar shi san shi kake yi wa lokaci an samu wani irsa ne ba musulmi bane amma ya haddace surori na alqur'ani da yawa ta hanyar yawan jin kira'a su dai ba a farga ba zai sanya kayan sheji a wurin aiki yana yi da an zo za a fara ciniki sai ya rage sautin shi ba yana ragewa dan kar mutane su ji ba a'a dan kar amar izaji da an zo za a fara cinikayya da shi sai ya kashe wani sa'in kuma ya kawo sama'a sai sanya a kulli ina jin kayan ya hardace da yawa daga cikin surorin alqur'ani lokacin da aka farga aka tambaye shi me yasa kake sauraron qur'ani sai tun da yake a rayuwar shi bai taba jin waka mai dadi kamar wannan shi abin da ya dauka waka ne mun fahimta mun fahimta to a lokacin da wasu ke kokarin daukar mataki a kan shi wace magana cewa a'a ku haska masa musulunci in Allah ya masa muwafaka sai ya musulunta to wannan shine abin da ya kamata mu sani addu'a ta mu iyaye tana da matukar alfaru akan ƴaƴanmu dan wallahi alazim ƴaƴanmu na da bukatan addu'a a bakunan mu a matsayin mu na iyaye sama da abincin da zamu nema mu ba su Allah iya mana na'am
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا na'am sa'id ibn jubair da katada suka faɗa cewa mushrikai sun kasance yaj'aluna al-mala lirijal kibar dukiya da aka rasu ta gado aka bari suna sanya ta ga maza manya kadai wala yurithuna an-nisaa wala al-atfal shay'a amma ba sa bawa mata da kananan yara komai a cikin gado to sai Allah ya saukar da wannan ayar cewa lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mazaje suna da rabo daga cikin abinda mahaifa suka rasu suka bari wal aqrabun da makusanta hakanan walin nisa'i nasibun su ma mata suna da rabo mimma tarakal walidani daga cikin abinda mahaifa suka rasu suka bari wal aqrabun da makusanta mimma qalla minhu aw kathur abinda yake kaɗan ne ko kuma da yawa nasiban mafaruda rabo ne wanda yake abin farlantawa Allah madaukakin sarki shi ya farlanta wannan sai ya zama ɗabi'a ce ta mushrikai a wancan lokacin za a ce mace ita yar gidan wani ce don haka ba za a ba ta gado ba wannan kuma yaro ne karami ba abin da yake amfanawa al'umma za ka samu manyan 'ya'ya ke cinye wannan dukiya ba wata shekara ɗaya da 'yan watanni ba wani daga cikin limamai namun nan yankin sai ya zo ya same ni akan wata matsala ta gado dattijo ne ya rasu ya bar gero da yawa da dawa a cikin rumbu ko in ce rumbuna na abinci da yawa yana da shanu da kuma tumaki yana da manyan gonaki sannan yana da fulotai hatta a nan cikin garin daura yana da 'ya'ya maza da mata to lokacin da aka zo rabon gadon shi limamin da shi za a yi rabon gadon sai yake cewa abinda suka tattauna tare da shi da mai garin yankin dama abin da ya shafi gonaki nashi wannan ba maganan mata a ciki don su 'yan gidan wasu ne hakanan shanu na noma wanda ake ɗaurawa galma su ma ba su da rabo a ciki a hakanan gida da fulotai ba su da rabo a ciki abinda aka raba da su kawai gero da aka bari da dawa sai kuma kananan dabbobi tumaki da awaki shi ma aka dan ba su wani abu da toshiyar baki sai na ce mato kai liman wannan rabon da kai aka yi haka sai sha'i ai ka san shi mai garin ne shi ma sai an fidda man nashi da ce waye bashi sai ya shi na ce yanzu wannan rabon kun yi kun kare sai ce yi an yi na ce amma wannan ka sani idan kes ɗin ya je kotu ba abin da zai hana ɗaure ku ina gaya ma gaskiya da ya koma ya samu mai garin yake gaya marga shawarar da aka bashi sai ke shi ah to sun su da al'amari ke hannunsu wa zai zo musu wani barazana to sai wani ke gaya mini a cikin mutanen su ce gafa abin da ke faruwa wannan rabon an tabbatar da shi nan na sa aka kirawo min shi a nan masallacin muka zauna da ce a matsayinka na limami ka janye hannunka daga wannan al'amarin ka ba su shawara raban gado su ɗauka su kai kotu na ce abin zai kare akan kai da wani juma na ce kuma abin da zai taso na ce wallahi mai gari ba zai iya kare ka ba ina biya ma gaskiya lokacin da 'ya'yan suka taso suka nuna basu yarda ba sun ki sai manyan suka zare musu ido a cikinsa akwai 'ya'yan mutuma akwai ɗaya a nan daura take aure ɗanta ya waye ta ce to kotu za ta aka je aka gaya musu kotu za a sai gali mana garzo mina wala ma da karkarwa shi a gida da zuga abin da ke faruwa kaza da kaza da kaza da kaza nace banda abin ka waye sai bai gari na da na da gado a dukiyar wani kuma kai ma na san ba ta kai maka da akwai a shi yanzu a bashi shawara nace ku je ku tattara ƴaƴan ku gaya musu daman ba rabu akai ba wannan shi ne zaman ku lafiya kuma ba a yi rabon ba tunda abin da ake ba rabo sunan shi ba zalunci ne nace in ku ko kuskura ce wallahi aka maka ku a kotu aka ji haka ne nace to liman baran gaya ma gaskiya sai ka nemi wanda ya san ka ma a rasa nace saboda kada shafin ka ta shafi wani to haka aka koma da aka je sai aka ce ba a yi rabon ba na ce to ku sai a kirayi alƙali zai raba wannan yake muku lafiya Allah iya mana to wa ina ga lokaci ya kawo kai mun ya kawata guda kasa fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wannan ba kuskure kuma Allah ya kai mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya gargatar da kafirci da kakarai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ya ba mu shiga da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya Allah ya kara musu lafiya muna roƙon ka ya Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yunkurin cutar da addinin mu na musulunci ko ina ce a faɗin duniya muna roƙonka ya Allah ka yi mana maganin su ta hanyar da kai ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna roƙonka ya Allah ka samu fi karfin zukatan mu ka samu fi karfin shaytani idan ajalin ya zo Allah ka ba mu da imani dan uwa akwai imani